أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكت ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم إذا يتلى عليهم يخفون للأيمان سجدا ويقولون سبحان ربنا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara sake haɗuwarmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a sha tara ga wata na shawwal hijira 20 ko haka ne ranar ta 20 kuwa 20 ga wata na shawwal hijira shekara dubu da dari hudu da talatin da takwas wanda ya dace da sha hudu ga wata na bakwai shekarar bature kenan dubu biyu da goma sha bakwai a darasinmu na ƙarshe muna da cikin tafsin sutul araf sutul araf mun tsaya aya ta 202 kenan insha Allah za mu tashi aya ta 203 ta sutul araf bismillah ar-rahman muhammad bandawi wazirin katin da ayatin وإذا لم تأتهم بآية وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ لم تأتهم بآية قالوا لرجل بيتها Eh, nan bayani ne na yanda suka ta neman ya zo da aya kuma aya abinda suke nema kama da kaza kama da kaza duk irin abin da ke hannunsu na alkur'ani ko gabansu na alkur'ani dole bai musu ba to cewa wadda lamta a cin aya idan baka zo musu ba da ayar da suka nema kalu ga abin da suke cewa lalata da bai ta lalata da bai ta mana nema suke da halatta bai da mana da kai ma in har na ka kirkira ka kawo ma ka kawo da ayan mu wata dace da yadda su suke so kenan ana magana kan cewa na ya kawo shi ma abin da na yake cewa ra'ayin shi ya ka abin da kika shi ma zai dace na aya na maganar aya daga cikin wani abu da suke bukata daidai san zuciyarsu kai ma ka kawo aya maka kirkira kai ma ka waɗe ma ka sa neman shi shi ma ya hudu abin da cikin ra'ayin shi to wannan abin da suke nema shi kirkira ya kawo da karan kanshi shi a ce kul ga ya musu innama attabi'u ma yuha ilayya ni kurin abin da ni nake bi ina abin abin da aka mana wahayi ne kurin wa man tubu an hawa in huwa illa wahayin yuha wannan akan nan shi kenan inda su suke nema shi kirkira ya kawo wani abu daga cikin ra'ayin shi ba ake ci bane innama attabi'u ma yuha ilayya ni kurin matsayina ina bin abin da aka mana wahayi wannan shine mai matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bin abin da aka mai wahayi baya kawo nashi wannan ya da cikin abin da ke bayyanar da hadarin bid'a ko dan bid'a wanda zai ga shi ya kamata shi ma ya ce kada idan manzon da Allah ya aiko shi kanshi bai kawo nashi matsayin shi kun mai bi ne bin abin da aka mai wahayi to ina ga na wa zai samu damar shi ya kawo nashi kuma ya zama addinin Allah sababewa don haka shine mahimmancin islam mai kauya kura wanda manzon da Allah ya ko mana ne ga matsayin shi wanda kuma shine abin koyin bin abin da aka mai wayi innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi ina bin abin da aka mun wahayi daga wajen ubangiji na hada basair min rabbikum wannan kamar ibnu kasir ke ce wannan idan kuna neman da ga aya karara mana qur'ani ya isa zamanto abin dogara abin yarda abin da ke tabbatar cewa shi manzo ne na Allah kinan qur'ani wata mu'jiza ce mai zaman kanta wanda kuma duk mai hankali mai lura zai tabbatar da haka kenan wannan shine babbar aya ma'ana alqur'ani kenan wannan qur'anin basairu min rabbikum hujja ce daga wajen ubangijin ku karara wa hudan wa rahama kuma shiriya ne kuma jin kai ne liqaumin yu'minun ga mutane masu imani kire masu imani su qur'ani ke zaman tawa shiriya da rahama Allah sama cikin la masu imani me ce gaba
wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun
na'am nan kamar dai abin da ya gabata wannan tabbacin magana na aya abin da nuka suka tabbatarwa aya da yake ne ana ma'ana mujiza da kawo da karan kanshi shine ya ture ma kanshi abin da bai iya wani abu da karan kanshi kuma qur'ani ya zama aya ga masu imani yace wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun nan mas'ala ce ta cewa idan ana karanta al-qur'ani ko idan aka karanta alkur'ani fastami'u lahu wa ansitu ku shurara kuma ku yi shuru umarni biyu ya zo a lokaci guda shurare da rashin magana la'allakum turhamun an muku wani umarni don a ji kanku don ku samu rahama ta Allah domin ƙarƙashin wannan aya wanda muka ce muka zo irin wani ababai masu rikici ya sha alqur'ani za mu tsaya mu bayani a fahimci mas'alar da kyau dan wa karkashin wannan aya yake da maganganu ku za ka yi a wajen sallah balle inda yake da masabuki ko ma'ana mamu mas'alar karatu bayan liman nan Allah ta yi wa idza quri alquran in ana karanta alqurani fastami'u lahu kushurara wa ansitu kushur la'allakum turhamun dan ajikan na wani malamai magabata da tattauna kan masalar ana nihin a wani hali ne idan ana karanta qur'ani wajibi ka shurara kakka yi magana kun yanzu mutum zai zo muna zanu kai har har qira'a ala ramma kun dole mu hausa magana kun muna hira mu kun yanzu har qira'a ala ramma anan wajibi mu shurare shi ba za mu magana ba kun mu aje hiran mu ko irin wannan kana kuna zaune ne ka dindin ka kaset ko a can gehi ko irin dinna wata qira'a shi shike ba magana a ina ne ake maganar wannan me ma'anar inda aka ba da umarni a yi shuru a shurara magana mai kai tabbatatta wannan wajibcin shuru shurare da shuru ba akwai na bane ba misali ina zaɓa bin abin raba ya cikin tabi'ai wani ya wani malami ya zo wani ana kira ana ana masu wa'azi ya suke hira ya ce buko yana kuji ana ana wa'azi suke yadda suke hira su an ji mace wa buko yana ana wa'azi suke yadda shi sai gaba suka ce wannan ayar ba anan bane ba ake magana har kuma hirin yazo har ina yayin muhimmin kyale wannan magana ayar tana magana wajibcin shuru a cikin sallah ko a hutuba nan ne shuru ke zama wajibi wannan karkashin wannan aya yi magana na mace madare kayan wuce ta madare ma'ana wani magana malamai na maza ba guda hudu suka shahara suna da maganganu daban-daban kan wannan masala ƙarƙashin wannan aya kurum abin da yake nan mu a nan malikawa za mu ce ita ta hirin jayi imam malik shi a ƙarƙashin wannan aya da wasu ruwayoyin za mu karanta insha Allah imam malik iya ga cewa wanda yake tare da liman iya bin liman sallah inda yake jin karatun liman lazim ya yi shuru ya shurara kamar da Allah ga cikin wani aya inda kake tare da neman iya bai da karatu imam shafi'i ne ke magana cewa kalkashin wasu ruwayoyi za mu ga ruwayar rasulun sallan wata rana yana karatun sallah kai mu nan dai shi imam shafi'i yana ga inda kake tare da neman da yake bayyanawa abinda shi ke cewa za ka yi karatu ya magana wajibi ka katin fatiha da ƙarshen da ake samu to idan an ce ka shurara ina magana fatiha sai imamu shi imam malik a wajen shi kurin fatiha ba ta hauka ba inda ake bayyanawa ƙarshen wannan aya aikin da aka ɗaura maka ka yi shuru ka shurara haka imam malik kan shi imam shafi shi abin da ke cewa ba ta yi ba ka yi shi abin da ke cewa cikin saktatin imam inda liman ke shuru bayan fatiha wanda kusan bayan fatiha akwai wasu wanda suke dan shuru kayan su ci gaba shi ma mai sharafi a kan lakita a wannan wurin inda liman ke shuru sai karanta fatiha amur bin hanbal abu hanifa suka ce sam sam kwata kwata duk wanda yake tare da liman ba maganar karatu a kan shi inda yake bayyanawa ko da ke asacewa gaba ɗaya karatu ne hauka madogarin maganganun akwai ruwaya ma za mu ji magana madogarar su imam malik babban madogarar shi wannan ayatul alqur'ani akwai ruwa cikin sai muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa innama ju'ila lil imam li yutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara fa ansitu ruwa muslim abu dawud sauran wanda ta tabbata ruwaya kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an sanya muku liman don ku yi koyi da shi don haka ya ce fa'iza kabbara fa kabbiru in ya kabbara kuma ku kabbara ya ce kuma wa'iza ƙara fa an situ in ya yi karatu ku yi shuru kaga wannan hadisi ya daidai da wannan aya wa idza quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun shi ma nan wannan ruwa da haka manzo Allah ya ce in liman ya karatu ku yi shiru karkashin wannan ruwa imam muslim ga imam malik ke tabbatar da cewa kurin kira'a ba ta hauka ba kai kira'a a bayan liman sai dai kurin ka surara shine ibadarka tun daga aya da hadisi ruwa muslim eh ah, ina ga haka abu dawud haka ibnu majah namun sai ya karu a wani abin da ya tabbata kan haka magana ta me ka imam imam shafi ke cewa ai fatiha akwai ruwaya ta imam bukhari ya kawo haka abu dawud sai malaman sunna na magana wata rana sallallahu alaihi wasallama yayi karatu na sallah iya karatu sai wani a cikin sahabbai sai ya zo yake karatu annabi yayi sallallahu alaihi sai magana ta la'allakum bayan an karanta la'ayyar zaka cewa la'allakum taqra'una khalf imamikum sabin ta qulna na'am haddan ya rasulullah yace aqulu ma li unabi yace iyayewa kuna karatu bayan limamin yace eh ya rasulullah muna yi ma nabi haddan kamar muna bin ba haka ne dan ka faɗi mu faɗi yace fala tafa'alu illa an yaqra ahadukum بفتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن يقرأ بها أو كما قال ما ندر واي يتي mu muna yi ne bayan ka da kawo ne budiyar rasulullahi haddan ya ce kakku sai inda ɗayanku mana kakku karatu bayana sai ɗin fatiha ce domin babu sallah ga wanda ba shi da fatiha wannan shi ne abin da ya gaya musu ruwa da abu dawud haka imam bukhari cikin su qira'a haka imam ahmad haka tirmidhi ya tabbatar da ruwayan kenan wannan shine madogara ta masu cewa to kenan karatu a bayan liman nake bainawa za a yi a ƙarshen wannan ruwaya kamar albani cikin mutira ta nami ya kawo wannan masaloli duka amma sai yake direwa da ruwaya abu huraira wanda abu huraira ya ce irin wannan abin ya taɓa wakana ya sake wakana wani ya karatu manzala yana karatu sallah iya karatu a cikin sallah a nan ma abin da ke cewa hal tsara a ma'imin kuma hal alifan shi ɗaya a cikin ku ya yi karatu tare da ni ɗazu mana ina karatu yana karatu wani ce na'am ya rasulallah na'am hana kana na yi na an yi kina son ya ce faƙala inni aqulu ma li unazir abu da ka cewa fantahan nasu alƙira'a ma rasulun salama fi ma ji harafi abu da ce daga nan wannan magana wannan kashe da manzo Allah sallallahu alaihi daga shi sahabbai suka fasa karatu cikin inda yake bayyanawa wa qara'u fi anfusihim fi ma la yarfi abu da ce daga nan sahabbai suka fasa karatu kwata kwata a bayan shi kenan har fatiyar hakoni kada ta murkuta yi kan ku yi karatu bayana sai yan fatiha ce to wannan ta ɗauki kiran ta ɗauki kiran mamu shafi ke maganar dole sai an karanta fatiha to amma a wani bayan abu hurera abin ya sake wakana manzana ya tsawatarwa daga nan sahabbai suka tsaye da karatu kwata-kwata inda manzan Allah ke bayyana sallar salama daga nan aka hana ya ce sai suke karatu inda yake su yi a asirce a nan suke yi amma inda yake bayyanawa ba sa yi wannan shi ne jigon maganar to nan masa'alar masu cewa a yi cikin sakata duk da yana zabin ba ya daga cikin masu ganin za a yi karatu a bayan liman to maganar da ake yi usaimin na maganar a ina zai sakatacin da liman ke yi a yanzu a ina liman wani limami zai shuru har ma bayan fatiya har ma mu ya karanta fatiya gaba daya akwai baiwa ko masu yin ma kayan kai aya dai masu fara karatu bayan duk da shata shi bin ba ya tabbatar da raunin akwai ruwaya sun suna abi dawud wadda ta kawo annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya iya shuru bayan iya ruwaya ta kai yana shuru bayan ayat fatiha to wannan ruwaya hatta bin bas da ma albani ya dama turi albani turi da kan shi albani ran wallahi ya turi ruwaya gaba daya to bin bas shi kai ya tabbatar da in- raunin ruwayar amma duk da aka iya tare da ra'ayin a karanta fatiha ala kulli hal to ana karanta ta tunda shi ma ya yarda inda ake bayyanawa ga abin da annabi ce ruwaya ce karara kuma ga ayat qur'ani in ana karatu dole kai shuru ka shurara ka bada kunnen ka kurin ba magana to wannan shi yasa kenan ƙaryin hujjar magana kamar bangaren su albani rahimahullah akan hujjar ƙaryin wanda yake bayan liman a gaskiyar magana magana mai ƙarfi bai karatu a inda liman ke bayyanawa a wacce ruwayar ta cewa ta cewa wanda bai da fatiha bai da kara ma'ana bai da sallah a bayan shahe maganar akwai ruwa tabbatatta wadda ibn abi shayba sauran wurare su zama ibn abi shayba ruwa ta tabbata amma malik ya tabbatar da ingancin ruwayar haka nan shekha sa ibn taymiya ya tabbatar da ingancin ruwayar ta cewa man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'a wanda yake da liman karatun liman shine karatun shi kenan kan wannan waccan mas'ala fatiha ita babu suna game da fatiha kenan kai ma mu kana da fatiha tun da limamin ka yayi karkashin wannan ruwa ta kawo su imam ahmad abu hanifa suke cewa kenan ko da inda ke azurcewa karatu mai ɗauka wajibi ba ɗan wa almuhim wannan aya da makaranta wai za a ƙuri al-ƙur'an fasitamil wasu tun al-mutu babban maganata nassin karara iya magana a wannan hadisi makaranta maganin magabata suna bayanin ana magana ne a cikin sallah wuri na biyu a cikin kudu ba ta juma'a amma a sauran wurare ba magana wajibci duk da za mu ce in kai ya kai shiru ka shiru da abin mai kyau amma a ce ka taka aya ba wurin bane kurin mutum zai kuta zama kira'a kurin kuna kuna abun kuna kama kira'a kurin kuna kira'a ta wajen sai kurin kuma kuma dole to ya ce da mai da mai dogara shi ne bai cikin tafsirin magabata shi ne kullum kuna ma abin da ke kira bin qur'ani da sunna ala fahmu salafus salih ka fahimci qur'ani sunna akan fahimta da magabata na kware to wannan shine fahimta su kan wannan aya haka suka fahimce ta ba a ko ina bane ba za a ce wajibi ya kira dole za in shurare shi a ce dole ina da dama in tsaya in shurara da kyan mawa'azu amma a ce mun dole ya hana da hira hira ta ya tsaya ka kira ta kira ya hana kira kun sai ya shiru ai ba nan take magana shine kenan yanzu zaka ga wani iya bayan liman iya so sai fatiha to ko da masu ganin wajibi a fatiha sun yarda da ba a karatu liman iya yi karatu zata liman suna magana da yawan shafi za a iya yi a yadda liman ke shiru su shi kuma da ke shirin bai tabbata ba a ce liman ya shiru kwanta fatiha babu ko da kuma ba sa yin ma ila dan shiru kaɗan kun ɓangaren ruwaya su suna abi da akwai ruwa take biya kata ruwa da ta tabbata inda anan sallallahu alaihi wasallama ke yin shiru a cikin karatun sallah ba'da qira'ati kullihan bayan karatun sallah gaba daya kahin yayi ruku'i annabi yake dan shiru ta sakata huraiha shiru ɗan kaɗan wata ruwa ke wannan na kamar mamun zabi ne ke cewa eh na magana cewa kamar yadda za ka ajiye numfashi kul ita ma shirin da ta tabbata ta bayan katu gaba daya ya tattara ta misali ya ce kamar yadda za ka ajiye numfashi kenan ba doguwa ba ce ba na ga wannan shi ne masa'ala ta karatu bayan liman da masa'ala ta karatu shuraren karatu ana karatu wannan duk muna magana wajibi magu a magana da dama Allah ka ka tsara ka shurara haka sujada amma a ce wajibi ayat da kai take kullun ka tsara ka shurara ya rika al'alam har kirashi a ba wurin bane ba kina shine anan dai kina ayar wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu idan ana karanta qur'ani ku shurara mishi wa ansitu kina magana a shurara kuma ayi shuru ka ayi magana la'allakum turhamun dan ajikanku يلا شجبا
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين نعم واذكر ربك في نفسك Allah subhanahu wataala yana mana umarni na ambatan shi ka ambaci ubangijinka a cikin ranka tadarru'an a cikin halin kaskantar da kai wa khifatan cikin halin tsoro wa duna jihar min alqawl kasa da bayyanawa kakka bayyana sama yin haka bilgudu wal asad sahiya da marici wala takun min al-ghafilin kakka zamanto daga cikin gafalu ɗan wannan aya so da yawa za mu karanta ta yan ɗauki ɓangare ɗaya mu bar ɗaya me ɓangare ɗaya ɓangare magana akan yan bid'a masu zikiri suna rawa har ma da kiɗi wannan abu da yi ne karara rishin dacewar shi da shari'a kuma duk mai hankali ma kalli abin ya san hauka ne ba addini bane ba mutum iya ambatan Allah ya faduwa iya rawa ana gangawa a wani wuri ana rawa tsayin mata ana ɗauke a ɗauko wanda ya ɗauki na ganin mata da gudu wani duk mai hankali ya san shirme ne tunda shaidan ya kawata ma wasu har da wasu ruwayoyi wasu kun raba ka taɓa mana kula an taɓa mana annaka majanun ka ambaci Allah ubangijinka har munafukai su ce kai munafuki ne suna kanta wannan ruwaya ga mutanen su kenan wai ahlu sunna ya inkari ya ce munafuki ne tunda an ce maka da bajan ku ambaci Allah har munafukai su ce kai ku ku kuma hukata ne kai da ka ce hauka ne eh kun ji wajen hadisi yazo to hadisi bai zo ba kuma malamai na cewa bayan rashin tabbatar raunin ruwaya cikin da ifan albani ya kawo kwarai bayani kan hadisin bayan rashin tabbatar ruwayan da aka yi magana har ka ambaci Allah har a ce kai makuci ne me ya tafsirin su ɗan warko wadda ma suke tabbacin ruwayan me ya ma'anar maganar ba raba da rawa a rawa hadu a idan aka ga mutum yana magana shi ɗaya na yake cewa shi ne magana yawan magana kai ɗaya za a tunar iya baka da lafiya ba su bisa fassara shi ba da abara hado wannan tafsiri na yan baya yan bid'a na baya ba maganar wannan a wannan hadisi wanda zai bai tabbata ba kin ba dogara kan shi to lalle ki muna magana a kace akan maganar aibanta yin wannan ai wurdi ko mu take azkar na rawa da bara to kai ko mu ahlus sunna an samu alalinsu an suna ba wanda ba na tamfo na an ba ka suna kan an suna mun shiga a aiki ne kudin shi ne suna aikin da suna ne ba abane ba na ta tamu ce ko samu hudda aikin ka yake suna to me da'awar suna kai ma ya gaba abin da kai aka ci wasu da yawa muna aibanta wannan bangare to kai kai suna mu Allah kiraye cikin azabin ya hada zina amur su na zikirin kasira ya ayyuhan ladina amanu kurullaha zikran kasira wa sabbihuhu bukratan wa asila
ya ayyuhan ladina amanu wannan kira na musamman na masu imani kurin eh masu imani Allah kira ya ayyuhan ladina amanu uzkurullah ku ambaci Allah umarni ya yi wuce zikiran kasira ku yawaita ambatan Allah ya ce wasabihu bukuratan wa asila ku yi tasbihi ku tsarkace Allah sahiya da marici kaga wannan umarni ne Allah ya mana na yawan azkar wani wuri Allah ya siffanta masu hankali masu wayo da wannan aikin inna fi tilabin haru إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات الإمام الإمام
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يعقلون الألباب الألباب يا الإمام إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
إن في اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ko? Allah ya ce lalle a cikin saɓanin inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab Allah ya ce lalle a cikin halittar samai da kasai da canzawar dare da rana wannan al'amari la'ayat lalle akwai aya ta gano ko sanin kudura ta Allah wani aya ce ta an baka dama diba abin hankalin ke lura kan halittar sama halittar ƙasa canjin dare da rana akwai abin lura za ka gano aya kudura ta Allah amma ga wace ya tari ulu albab ga mata hankali wa su suke sanin haka to nan da ya faɗi wannan halin ga masu hankali ke lura da wannan ayoyi na Allah sai yake gaya maka daga cikin halin uta albab yace allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim halin kenan yace suna ambatan Allah a tsaye suna ambatan Allah wa qu'udan azamne suna ambatan Allah ce wa ala junubihim har akan suna kwance kan hakarkarin su kinan ba su da shi da kace babu ibada wadda ba a ma kaidi ba ba a ma lokaci ba ko uzuri kamar kan mutuka kana da hankalinka baka uzuri kanta duk wanda ibada mata lokaci amma ka dauke ma kaza amma zikirin Allah bai da lokaci hudawar rana faɗawar rana kana tsaye kana kwance kana zamane kowane lokaci ta ce ibada wadda ba ta da lokaci akwai azkar wala kayyade su akwai azkar da ba su da lokaci take sai kur ata magana a zama guda yana rabbuka sirri wa tuba alayya innaka anta tawwabur rahim sai dari a zama daya annan annabi yana annabi yana annabi zama annabi sallallahu alaihi wasallam a zama daya rabbuka sirri wa tuba alayya innaka anta tawwabur rahim zama daya dari dibai abin da ke ciki kina wa'annan yace kenan ga halin su ambatan Allah a tsaye a zamane a kwance halin kokin mutanen kwarai kenan Allah da babu na Allah kenan saboda masu yawa abkar da mai da ayil ya ce wa tafakkaru na fi khalqis samawati wal kuma suna tsayawa suna tunani kan ayoyi na Allah suna tsayawa su yi lissafi su diba halittar samai da kasai wannan iya daga cikin abin da yake ba ƙara mutum imani eh bayan sun tsaya sun lura da girman da mutum ya sanin girman Allah ta hanyar halittar Allah bayan lura kasu rabbana ma khalaqata hada batila ya ubangiji mu baka halitta wa'annan halittu ba a banza babu hukumi subhana sake ta bada kai Allah sake na azaban nan Allah kamar maganin azaba ta wuta nan wani ayati manzo Allah ke ba labarin cewa wata rana ina ga bilali ne ya zo isku annabi bayan kiran sallah ya zo gida mai magana an ta ya zo annabi iya kuka har ya zo iya kuka kuka jina ya ce ya zo mai aka ya rasulullah lafiya ya ce mai zai na hana haka ya ce cikin daren jiya an sarko min da wata aya ko ayoyi wailun liman qara'aha wa lam tafakkar fiha ruwa ta tabbata wani wata tabbata kan haka manzo Allah ya ce azaba ko halaka ta tabbata ga duk wanda ya karanta wannan aya bai tsaya ba yayin tunani akan akanta inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar wannan annabi ce halaka ta tabbata ga duk wanda ya karanta wannan aya bai tsaya ba ya lura da abin da ke cikin aya kina aya ce mai muhimmancin gaske tsayawa lura da abin da ke cikin ta muna magana ɗan uwa kan maganar ambatan Allah kenan kun ga wannan shine halin masu imani kenan matsayinka na ahlus sunna idan ka bar wancan azkar na bid'a ka aibata to kai ka yi kokarin da sunnan ka bar ka a baya yi kokarin yin na sunna yan waye wasu dalilin inkarin wata bid'a suna barin sunna mai muhimmancin gaske idan wani wasu su misali hatta kan da wani tunda muna magana abin tabbatacce na maganar bid'ancin a addu'a ba jami'in addu'a bayan sallah eh ba kai ba wannan wa ba mu muka hada ba Umar ya aibanta ya hana Imam Malik ya hana ya karanta daman manzon da Allah ya aiko bi ba dama muna maganar jami'in addu'a bayan sallah wannan abin tabbatacce suna tabbatata duk da tare na magabata na malikiyar duk wannan ba wata wanda ta kawo shi ba wata wadda ta kawo ko a ce saɓanin mazahaba in ba ku gane a nan babu saɓanin mazahaba a kan maganar jam'in addu'a ba sallah ba mazahaba ta duniya a wasu aka san da su wadda ɗaya ta ce ana iya yin jam'in addu'a ba sallah babu da manzo Allah bai ba sahabbai ba su yi ba kuma na maganar mana tutiya malikiya a nan imam malik iya cikin gaba gaba wanda suka hana jam'in addu'a bayan sallah mun sabgar ba masallan a littattafai da suke na malikiya da muna ba makarar sa a ta amin kawo sabon littafi littafin da yake hannun malaman masu ikirarin malikiya littafin da yake hannunsu suke karanta almajiransu a cikin maganar ta zo an zama misali risala imma cikin shirin samar bayani warfakin da wani a nan aka kawo maganganun na malika ya karanta umar ya hana kun manzan allah bai yi ba
amma a ce mu mu bauci ai ba ko sai da farkata farkata wanda baka farkata sai ka ko to ai wannan ayat ba ce har dauka ta kaza ka da kamar fasara shi Allah ta fa idza faragata farsam in ka kare ka karkahu ko ka nutsu wa ila rabbika fargab kai ku zuwa ga Allah kadim malaman tafsiri wani malaman tafsiri ya fasa wani ayat jami'an addu'a dukkan da tafsirin malamai duk sun ajiye gaba daya sun zaki kun ayi abin yadda ake mu a nan da makaran haka za a fasara ba da ake na abin afirka haka za a fasara maka ayan ba yadda ya zo ba a magabata ba cikin wani tafsiri ba da ka kan haka kuma kaddara addu'a ce sai a fasa farkatun fansibu wala na bugun farkon haka yake muku ka ka zaka mu Allah ƙarya ma ka ma Allah ƙarya shi Allah iya magana da kai in ka kare ka kahu ko ka zamana ka ba kai zuwa ga Allah sai ka ce jam'i za a yi me kake nan baka Allah kariya ba Allah bai tafi da farkutu fansibu wallahi da bukan farkutu Allah bai wani kaga nan shi ne dan bid'a wallahi ya cikin halaka wallahi dalilin kare bid'a za ka halaka a banza wallahi mutum zai ma Allah ƙarya dalilin kare bid'a shi ga abin da Allah ce in ka tsare ka kahu kama kai ka daunin Allah sai ka ci an ci jama'a da kaga abin da bai ayar daban amma wai a kawo dole sai wannan kun ganin tafsirin magabata ba wanda fasara kuma su malamai muke wani muke muke tutiya su kin imam malikin ga littaye nan hannun shi muke ce mutane suna mancewa dalilin da yasa Allah ya tsina malamin huda me me da tsina malamin huda ta tsina huda wane ta suna su ji kuje ba da ma jikokin annaba ne ma amma Allah ya tsina mata albarka dalilin koyi gaskiya eh canza maganar Allah kai shi Allah Allah musinuwa har abada lakin Allah mai hankali dalilin ka da bid'a ka halaka abanza kama Allah ƙarya tun muna maganar cewa jami'in addu'a babu injizu a sunna shine mai fashi da wani bayan tiyattar magana kan maganar malamai kan cewa ba sunna bace ba yace kun ga wannan duk da bid'a ce yace amma zama ta sunna abin aikatawa a Afirka wallahi duk baka da wani yana wuce kuma da kuma da malike ne ba littafin malike ne tun muna kan abin da muka zama zama kansa shi eh da mu mun ba bari muke ba Allah ya da mun gane kina abu ne a rubuta a wajen su to ba wannan to muna magana idan lalle mun yi imani mun yarda mun tabbatar da bai daga cikin sunna jami'in addu'a kuma mu gane kenan in muna magana ne jami'in addu'a to amma waye ce ba addu'a ba sallah akwai azkar annabi tabbatar da mun da azkar iri iri bayan sallama misali astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah iya addu'a ga ta kabi ga ta kabi ga ta medi addu'a daban kenan idan ba mu yi wancan na bid'a ba to ka a same ka daga sallah ko zaka tafi ka zaka tafi kuma sallah ba ta ba sallah eh muna addu'a bayan sallah wanda ta zo a sunna mun ga yake kokarin yin ta sunna kuma ka tafi da ba kenan dan wa akwai fadalar gaske manzo ya misali wanda tabihin da muke yi da ta kabi ta medi iya cewa za a gafarta ma zunubanka ko da sun kai kun wanke akwai fadala mai yawa in wanda fice kenan idan ba mu yi ba azkar na bid'a to mu yi na sunna ɗayan wa ayyukan kadiba hira ta mana yawa hira kura lokacin ma ɗan wata ɗan zikir ma za ka yi a wajen sallah ɗan minti goma ka ce ka kasa a sallar ka kaka wuta da ka kalama kun ka wuta ka ka idan sallah ta sallah ta ƙare amma kana ahlu sunna ai akwai sunna abin yi akwai kuma fadala a wannan sunna ɗan wa mi ƙoƙarin yin sunnar ma balle wa gaskiya a yanzu wallahi kan kadi ba hira ta mana yawa hira kura Allah ya ɗauko a wayoyinmu hira kusan 95 sun hira ta gurin to dan lokacin da ka samu dan makarantar ba a sallar bayan sallar ka sai ko a sallar ma kashi uku ya zo har tabbata kana iya tasbihi subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 kana iya wannan ko kare da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan kana iya yi kana iya yin wannan kin so goma ko goma goma kana iya kana gaga ko abin da gaga ko uzuri uzuri ya zo a farta zago to ka a barka je ko ka ɗancin kai akwai goma goma subhanallah goma walhamdulillah goma wallahu akbar goma akwai shi akwai subhanallah na sun nisa'i kai shi najar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tsarin la ilaha illallah za ka yi wannan so 25 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah ka wannan nau'in wani irin zikiri ne suka son da sai ya tabbata na annabi ya tabbatar da shi yin haka kai so 25 ga irin ma'awazat in wani aka ce akwai azkarin sunna to ayo gaskiya da yawa bal al sunna da yawa mun gafala kan wannan abu to idan ba mu yi ba na bid'a to a same mu da sunna dan muna cikin muna zama shiga layi masu imani kun kuma kira Allah ya masu imani ya masu iyali bin amanu zikrullah zikran katira to ambata Allah ambata ambata mai yawa ga azkar irin wannan na bayan sallah na irin shiga gida na hawan dabba na na wasu wanda gida irin wannan azkar kin a ce mutum kuma su ma ya lazumta na hawan belo ne hawan inji ne hawan mota ne gashi na azkar a sami ko da baka yi zama kai ba kai sai irin wa'annan masu dalilai kasa barka abu ne mai mahimmancin gaske Allah da yi magana cewa wasu ko rabbaka fi nafsika tadarru wa khifa ko an ka abuce ubangijinka a cikin ranka cikin halin kaskantar da kai da tsoro kakan daga murya sai ta yi kuma bil gudu wal asal ku yi sahiya da marice sahiya da marice ya ce wala takun min al ghafilin kaka zamanto daga cikin masu gafala akan ambatan Allah kun ji ko wani ana magana ga masu imani kenan kan mu in ba mu yi na bid'a ba mu yi kokari yin azkar da sunna lokaci zuwa lokaci akalla an ce majalisi dan ka zamana ka a samu zaka kai wasu abi dawud iya cewa idan mutum kuka zamana a wani majalisi kuka kare hirar duniya wai ko ba ta Allah ma kuka tashi ba ku ambaci Allah ba manzala ce za ku tashi kuna warin gawar jaki kuna wari kuna ba kwaji tun da ku zamana kuna firar duniya wai ka ba ta Allah ba ba ta Allah ba kurin fi duniya ko akai ba zama aka gun ba ambatan Allah kurin wannan za ku tashi kuna warin gawa ta jaki sai sai sai akalla ko kai ku baka yi ba ma ka gafala to in za ka tashi a same ka da karanta ka fata majalis ka fata majalis subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk an ta tana ma kafara na kurakurai da kai a wannan majalis makina a same mu gaskiya mu kula mu ba da muhimmanci da ambatan Allah na lokaci zuwa lokaci na mai asbab na bayan sallar dan hira ta mana yawa a kada ko a da hira ne kuma ce gaugawa an ga bishi kullum kirkin askawa ana gaugawa a wuta da ka ji bayan shi wannan shi zakawa wani mana kan gida ba mu falaci furta ga zama nan ya kawo gida a dama amma zikirin ya mai maka hana to shi ne aka ce sunna yan wa sunna ba suna bane ba ba karta bace ba ba ce ga kungiyar mu ce ta ku a ko kun wani ba shi ba ba Allah sunan kungiyar ka sunna ce baka sunna ba abin da bane kungiya ta mu ce ce suna ne aiki ne kura ka yi aikin suna ka shiga layin alu suna kuran shi ake nema Allah taimake mu kinan nan eh, imam muslim im- imam imam ibn kathir ya kawo akan magana wannan mas'ala ta mu musa ambata Allah a samun nutsuwa ya kawo ruwaya wanda bukhari ya kawo muslim ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallama suna cikin tahiyya domin iya daga cikin sunna dan aka hau saman tudu ayyuka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar a an gangara subhanallah subhanallah wannan cikin tahiyya ko a mota kake zaka saudiya zaka shara zaka kantu da kasa saboda kasan fano zaka sai nan nan fanan fanan dabbobi ba nan wane ne sai ka sa fano asa kasa Allahu akbar kantu da saudiya sai ka sa kana amma tambayi nan wurin kamara ne kasa kasa Allahu akbar fano an gangaro da kasa subhanallah shi da dinin haka ne to wannan kinan abin ne da kullun to sahabbai suna cikin tahiyya sai suka daga murya tubo lolo mala sai ji su firta irbaru ala anfusikum fa innakum la tad'una asamman wala ghaiban fa innakum la tad'una asamman wala ghaiban illa tad'unahu annaka tasmi'ul qarib aqrabu ila ajikum min dhikri allati yace ku aji hankalin ku samu nutsuwa ba mata Allah kaga nan ba mata Allah da hayaniya eh ba mata Allah da hayaniya yace iru ku aji hankalin ku zubo wa anfusukum ku ajiye ku samu nutsuwa Allah ne kuke kira Allah ba wanda bai nan bane ko bai ji kira sai ka daga kai ayaniya shi wanda kuke kiran ya ji ne kusa yake da kowa yayi ku kusa da wuyan raƙumin ku me abin da gabriyo kai muka ga annabi nan ya kashe akan tsaga murya a cikin halin zikiri sai aji hankali ana neman nutsuwa to kai ka ce a ce maka makwaci ku tara kuna faduwa wace ma wai ajan an ce kuma ku ce wannan hukunci mun ba ku ci ne to dan ma ku ci ne hauka ne dake hauka ne tabbas rashin hankali ne ba ba cikin ibada babu babu da kowa su bantu akan abu babu abu ko mamaki shi mace inda har da gaske su jago sun imani ibadar Allah ce abin kware ne kada su bisa yi a yadda sai ya rafi a yanzu a yadda mata wajen kaga shi ya kwace a kallon ka ga yadda shi wuki ka gani ko a da ko a tele ba sai sai da mabiya a sa maka raunin a sa maka tarbi kada a kan hadawa ma ba zai shi yawayi ke inda har ibada ce su iman ya shiga layin shi ma a rayar shi ya wani ya tashi da amma gaskiya ba gaskiya ba ce Allah ya shirya da mu ya ce إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون
yanzu ɗan wani magana ambatan Allah sahiya da marici Allah mana kashe kan mu shiga layin masu gafala masu raba kanuwa sai ki ga mana halitta mai tsarki mai girma karamci ta mala'iku ga halin su innal ladina inda rabbi yani mana waɗanda suke wani ubangiji mana mana mala'iku la yastakbiruna an ibadati ba sa girman kai su ma mala'iku masu biyayya ne ga ubangiji wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun suna tsarkake Allah suna tasbihi ga Allah manzo ya bada labarin cewa sama adada sama ko ko da ta isa ma sai mu da ba sabi illa fi malaku zaki wa sajida kuma kar malaku annabi ban da bazan cewa sama ta yi kara yace sama ta tantanta sai wannan kara yace duk girman san manzo Allah ce babu wuri bid wanda babu komi zaka iya ajiya a hudu wanda yake bid cike take da mala'iku suna tasbihin Allah suna girmama Allah kai anan da kake ya ce su aikinsa kenan ta sibihin Allah kuma ga Allah suke sujada a ta ita ce farkon wurin sujada cikin Qur'ani ita farkon sujada cikin Qur'ani ita wannan wurin shine wurin sujada farkon cikin Qur'ani an kada gaba kara shine farkon wurin wurin sujada kenan nan jan hankali ne mu mu yi kokarin samun bakin rabon tunda mu dai ba mala'iku bane ba mu mu samu bakin rabon mu ne nan mun kare kenan a shan sutul arab sai farkon amfani
بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله له إن كنتم مؤمنين
na'am kuma za mu tashi farkon sutul amfal me amfal daga nafal ne cewa mas'ala eh, nan magabata na maganganu ko magana kan asalin wannan sunan wannan sura abin da ya tabbata wannan ta zo a yaƙi na farko da musulmi suke da kafirai asali kurin a yi sallah a yi azumi a yi ibada kurin ba magana jihadi amma an yi gwa annabi ce akwai haƙuri ku ci gaba da tsaye da sallah jihadi lokaci bai yi ba duk da aka yi ta gallaza musulmi aka yi ta kakewa aka yi ta bala'i tunan bayan umarni ya zo uzun allazina qatalu bi annahum zulmun anna la ta'khudhu uzun أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير Allah ce an ba da uzini ga waɗanda ake yaƙa an ba su uzinin yaƙi domin an zalunce su da ba uzinin an gallaza an musu zalunci an kashe amma to yanzu uzini ya zo na ba wa'annan an kashe wani an korori ya bar gari shi an mallake gidaje shi da duk abin da ya mallaka saboda addinin Allah a je a buga su kan mai da na wuce akwai hakuri to zu uzuri ya zo kuma wannan uzuri Allah ba su kuma a mata albasa albishir wa inna Allah ala nasrihim laqadir Allah mai iko mai cikakken iko ne kan taimakon wa'annan da ake zalunta to yanzu bayan uzuri ya zo wurin warko annabi sallallahu alaihi wasallama ya sami labarin quraish sun aiko tawaga a shugabancin abu sufyan da dukiya ta quraish da sun dogara da sham wajen abin abincin su abu sufyan ya fito daga sham shi kuma ya fito daga sham sai ya biyo ta karkarar madina wanda ya sa abin maruj abin geography abin karsa da kun gina fuskancin madina da ruwa kilolin ba su yawa to kinan hanyar da yake yanzu daga sham inda suke biyo wa ƙurashawa ya sun biyo ta karkarar madina wajen bice batarkin duk wata batun ta biyo daga madina ke wannan karkara ke yanzu manzo Allah sai yake so ya fara ataken su dan ya amshi an musu zalunci an cuce su yanzu ga inda zai rama ya tare Abu Sufyan da yake shi su kwace wannan dukiya ta su to mutane da yake akwai an tsaye gumi an kawo rahoto tunan rahoto ya samu abu sufiyan ga abin da muhammad mace maza allah yake niyya ya mishi sai ya ƙara misali maimakon mutu da magaran sai ya biya wata wajen turmin da kuta ke ta ya ƙara nisa da madina ya zaɓe suna suna jirgin shi a hanya kai da kullum ashe ya kewo su kuma kwanan shawa sun samu labari manzan allah zai tsare tawagarsu ya amshi sun tado duk wani majiyar ƙarfi manya da ƙanana kowa an tado ku je ku kada duke ku muhammadu kai kai kamata na kun gaba yawon kamata wannan tawaga aka yi shiri na musamman akan a zo daman magana sun yi hijira ana ana dama a kwakwata ciki to zan za a samu kardin yanzu a je a gama da su a can madinan ma sai aka profite aka ɗauki damar wannan kare dukiyarmu in da yau yau wani gaje ba a ci auta a je a kai halin madina ya ga gaje ba sai in tsere to amma yanzu akwai dukiya da muke rayuwa da ita abinci mu da goma suna can sai dan wannan abun kuma ga adawa musulunci sai ta ba su karfin gwiwar kare jama'a masu yawa a huta haka aka huta daga makka bayan shiri da aka yi shi manzon Allah hutawa da hutawa ce kwasar da nima ba yake hutu ba gaba daya da yan jama'a ne kaɗan ɗan ɗaruruwa ne an mutu sun samu labari a musuliyan ya zagaye amma sababi allah ya niyyar sai ya karya su a nan aka ce a koma tun da yake wuri a ahe mun je sai mun je bada ai mun sha giya mun ci wane ne aka je na wani abu na reni a yi wa musulmi na ɗanta sai mun je ba mu hana mu je haka da masu yanci ashe dai jini ne ke jan su da jini ne ke jan su ashe Allah ya yi abu shi ne haka dai ana cikin wannan ana gada ma an kama hanya aka tafi abinda Allah ya kaddara dai an zo bada musulmi sun zo kahore sun zo kuma adadin kahore ya ka akalla ta da mutum dubu sun kusa dubu musulmi duka 315 kuma ba su da adadin kayan yaƙi irin nasu ba su so a kasan kusa musulmi a ra'ayinsu a ka'ayyaki ba su yaƙi ba don ganin kawuran ƙwarai ya kada mutu hankali da yawa da sun har mun gada kai hankali ta tashi za mu karanta shi an mun je cikin abin tsaka abin sha za mu gani ke wannan shine wani sababin yaƙin badar to dai wannan shine sabon anan to ganin yaƙin farko ne da aka yi kuma Allah subhanahu wata'ala ya ba musulmi nasara an kare lagon kahurai ga ganima nan ta dukiya kuma ga ganima nan ta mutane hadda manya-manya nan bangare guda ga gawo gawo wajen saba'in da wani abu ari an tara a mace hatta shugaban abu jihal hatta shugaban abu jihal da ta wani manya-manyan ga gawo waki nan saba'in da wani abu kuma ga a kamammu na yaki wajen saba'in su ma a hannu an sa igiya an ɗarmi to yanzu abu sabo wannan dukiya ya za da ita ya za a daga nemi ba tawara ba ta ba ba hukumcin da na shi gamin farko da aka samu to akwai waɗanda suke cikin bugawa wani cikin mubaraza ya kashe wani wasu kuma sun tsaya su kare inda ba za a lake ka kame haji sun kare a nan sanar da yake sun mai sanar da dakon wasu kuma suna cikin halin bugawa ya mutane kanin kada uku ne to bayan an kare to yanzu nan dukiya gani ma zai ta nan magana ta zo saɓani ya zo a wani su ce ai mu muka je muka buga muka kashe su kenan ɗan cikin ɗan cikin wajen wama su za a ba gani makurin wasu ce a ai akwai suka mafara a kashe wasu ce a su wasu tun abu ba mu kare ba mu kare mu kare annabi mu kare da manzon Allah yake mu muka mata mu yi haƙƙi dan mu kare manzon Allah aka samu maganganu ko saɓani kan ya za a da wannan gani to kan shi ne Allah subhanahu wata'ala ya sabkar da wannan sura kuma ta wani ayoyi na wannan sura ta raba rigima ta wani yaya za a yi da wannan ganima ta yaki muke na shara da suke zami haƙuri alaka ba na tau ya muga yaya Allah ya kasa abu yaya Allah ya raba abin da kanshi insha Allah Allah musalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته